إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a yammacin 27 ga watan rabi'un al-awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 13 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 a wannan aji namu na fasli Sheikh al-Albani lil usul daga makarantar Darul Harif Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangije ya gafarta mishi a wannan aji kamar yadda muka saba muna karatu ne daga littafin mabambanta a yau insha Allah za mu darasi daga littafin ulumul qur'ani karim na Dr. Nurdin Aitir Allah ubangiji ya gafarta mishi za mu tashi daga shafi na 44 a inda malai yake cewa wa an sa'id ibn khalid annahu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bis-sab'i at-tiwal fi rak'atin akhrajahu ibn abi shayba in ba manta ba yana mana magana akan bayani akan wato tartibu suwar jeren giyar suwarin alkur'ani a inda yake kokarin tabbatar da bayani na ilimi akan cewa wannan jeren giya yadda ka ganta da bakara ali imrana nisa'i ma'ida har zuwa nasi to Allah subhanahu wataala da ya wayin alkur'ani kuma shi ya bada doka ta hannun jibril da yake kawo sako cewa haka za a za a jera su manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya jera su haka sahabbai suka ruwaito a haka ijma'in al'ummar musulmai tsawon zamun na haka aka sani duk da yake ya kawo su ra'ayoyi mun ji su a karatun baya cewa wasu suna ganin a akwai surorin da an yi wahayin an jera su wasu kuma an bar malamai cikin sahabbai sun yi ijtihadi to shi din ma ko da hakan ne babu wani iskari domin ijtihadin nasu ya tafi akan ijma'i game da haka to shine yake ƙara kawo hujjoji game da wannan sai ya ɗauko wannan ainihin wato hadisi daga littafin musannaf na ibn abi shaiba daga sa'id ibn khalid ibn sa'id ibn al-as wani sahabi ne wanda aka haife shi a ƙasar habasha lokacin da aka yi hijira din nan yake cewa qara'a sallallahu alaihi wasallama bis sab'i tiwali fi raka'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar dare ya karanta as-sab'u tiwal dogayen surori din nan guda bakwai bakwai a cikin raka'a guda kaga ya karanta su a jere wannan dalili ne akan cewa waɗannan sururi haka suke a jere wa an aus ibn abi aus an huzaifata as-saqafi fi hadithin tawil qala fi qala fi aus a cikin wani hadisi dogo daga aus ibn abi aus daga huzaifata as-saqafi a wani hadisi dogo yake bada labari yana cewa fasa'altu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na tambayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa tuhazzibuna alquran ya kuke rarraba alqurani wajen karanta shi ya kuke yin hizifin ku da kuke karantawa yau gobe jibi har mutum ya sauka a mako ko a wata ko a makamancin haka ya kuke rarraba shi فقالوا سيسكة مني ثلاث ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشر وثلاثة عشر وحزب المفصل وحده وانا يا تكيتا لفظا اما يدي ذو اسكيك لفظا ثلاثة سور خمسة سور وسبعة سور وتسعة سور هكا wato yadda ka gansu a jere din nan haka suke raba alkur'ani a juz'i na farko da mutum zai karanta a ranar farko zai sauka a zamanin sahabbai to zai karanta salasa suwar surori uku na farko din nan su ne bakara nisa'i ali imrana nisa'i rana ta gaba sai kuma ya karanta hamsa suwar surori biyar da suke biye da waɗancan ajere su ne wanne kenan ma'ida an'am a'raf amfal tauba guda nawa kenan biyar kenan ko ma'ida an'am a'raf anfal tauba biyar kenan to shine khamsa suwar ko mun gane rana ta gaba sai ya karanta sab'a suwar sune surori bakwai da suke biye da waɗancan daga kan Yunus kenan zuwa Nahl Yunus Hudu Yusuf Ra'ad Ibrahim Hijr Nahl in ka kira su baka sura guda bakwai Yunus Hudu Yusuf Ra'ad Ibrahim da Hijru da Nahl sai karanta su sune sab'a suwar ina fata mana ganewa rana ta gaba sai ya karanta tis'a suwar surori tara da ke biye da waɗancan daga nahal sai wace sai banu isra'ila to daga kan banu isra'ila zuwa furqan sai dai baka sura nawa tara banu isra'ila kahf maryam baha anbiya'u hajj mu'minuna nur sai furqan shi dai baka sura tara daga nan sai kuma wa ihda ashara surori goma sha ɗaya da ke biye da waɗancan su kuma daga furqan sai wata sura ta next shu'ara to daga shu'ara idan ka kirga ka kirga har zuwa kan yasin shi ne baka sura goma sha ɗaya shu'ara'i naml qasas ankabut rum luqman sajada ahzab saba'i fatir yasin shine ihda ashara wa salasa ashar sai kuma rana ta gaba sai karanta surori goma sha uku da ke biye da waɗancan daga kan safat kenan daga kan safat zuwa hujurat safat sad zumar ghafir fussilat shura zukhruf dukhan jasiya ahkaf muhammad fath sai hujurat sune sura goma sha uku a jere wa hizbul mufassali wahdahu ranar kashe sai karanta daga ƙaf zuwa nasi ko mun gane to haka suke yin tajzi'in waɗannan surorin yanzu wannan dalili ne akan suna jeranta su yadda suke akhrajahu abu dawuda wa ibn majah wa ahmad hadisi ne tabbatacce waɗannan malamai duka sun fitar da shi malam ya ci gaba da cewa wa ghairi zalika yadiqu almajalu an hasrihi akwai dalilai da dama waɗanda ba waɗannan ba waɗanda wannan wurin ba zai ba da dama a ta kwararo su gaba ɗaya ba za ka ga malam mai alburhan zarkashi ya kawo su da yawa a hakanan suyudi a cikin alitikan fi ulumul qur'an da mafi yawan littafan da suke mabahisu akan suke bahasi akan tartibin surori za ka ga suna ambatan waɗannan bayanai insha Allah bayanai ne sanannu a wurin malamai malam yace wa yashhadu li zalika min hadith ad-dir min haythu ad-diraya wal aql waqi'u at-tartibi wa tariqati wa tariqatuhu a da gaskiya mun da su ƙara shaida akan wannan abun ta hanyar diraya wato ta hanyar bincike na ilimi wal aql da kuma hankali lafiyayye in ya kalli abun shine waqi'u at-tartib wa tariqatu at-tartib wato reality na yadda aka jera surorin da kuma salon da aka bi wajen jera su wadhalika min wajhaini la yashukku an-nadhiru fihi ma anna at-tartiba bayna as-suwari tawqifiyyun ta, ta hanyoyi guda biyu da za a duba wanda mai kallon haka ba zai shakka ba akan cewa wannan jeren yadda aka yi wa surorin nan to daga Allah ne ai ma'khudun anin nabi sallallahu alaihi wa sallam zai tabbatar da cewa wannan bayani an karbo shi ne an samo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-awwal fuska ta farko mimma yadullu ala annahu tawqifiyun kaunul hawamin ruttibat wila'an kasancewar surori masu hamin hamin su ne zumar da ghafir da fusilat da shura da zukhruf da dukhan da jasiya da ahqaf waɗannan surorin haka suke a jere dukan su hawamim ne to wajin shi ne kaga su an jera su duka surori ne iri daya to akwai wasu masu irin wannan mabudin su ko ba a jera su ba kaga inda ijtihadi ne yanda aka jera su nan da an jera duka masu sabbihu sabbihu da an jera su amma kaga su sai ba a jera su ba zai faɗi wannan haka haka basim da basim mim sai aka sa basim mim guda biyu da tsakiyar su basim kadai ko mun gane da a ce ishari ne yadda aka jera su a nan to da a sauran wuraren ma da an jera amma sai ba a yi haka ba to shi kasi ne suka je ya ce wa kaza at-tawasim hakanan at-tawasim masu ta sin min akwai guda uku a jere sune menene kenan shu'ara da naml da qasas to ga shu'ara da qasas duka ba sin min wanda ke tsakankani naml ba sin kawai to da ya kamata sai a saka tsasin mim guda biyu a wuri daya sannan sai a kawo take da tsasin kawai inda ijtihadi ne kamar yadda waɗancan suke amma tunda Allah ne ya tsara yadda yake so a yi hikimar sa ce haka za a yi yace walam turattab al musabbahatu wila'an hakanan suraye masu sabbaha lillahi da yusabbihu lillahi ba a jera su jeran giya yadda aka yi muhawamimu ba da haka zaka ga misali hadid yusabbihu lillahi ce bayan ta mai ku a ga wata yusabbihu sai aka saka mumtahana daga ita kuma sai suratul safi ko ita ma hamin ce ita ma yusabbihu ce suratul safi to daga ita kuma sai mene sai juma'a ita ma yusabbihu ce to bayan juma'a kuma sai munafiqun kaga ita kuma ba yusabbihu bace ita sannan aka sake kawo kuma tagabu da bai kamata munafiqun da mumtahana su shiga tsakankanin su ba ko mun gane inda inda wanda yayi a ce wanda yayi abin ijtihadi yayi to da inda yayi a hamin hamin din can nan ma haka zai amma da yake tsarin Allah ne ba haka akai ba Allah da hikimarsa da da, da iliminsa wanda ya buwaye na kowa bal fussila baina suwariha su musabbihat an tsatsaga tsakankanin surori masu musabbihat wa fussila baina qasin mim ash-shu'ara wa qasin mim al-qasas bi qasin annam kaga magana sai aka shiga tsakankanin shu'ara da qasas wanda kowace su kowace su qasin mim ce aka shiga tsakankanin su da qasin kawai ita ce annam ma annaha aqsaru minhuma tare da cewa kuma naml ta gaza su wajen yawa duk da yake ta bangaren lissafin ayoyi nam ta fi kasas yawan ayoyi amma kuma tsayin ayoyin da ke cikin kasas ya sa tafi yawa yanzu ga kuma misali ta shu'ara tana da ayoyi 227 amma kuma duk gajejjeru ne ita kuma wannan kasas ayata 88 amma kuma masu tsayi ne yayin da ita kuma nam take da aya 93 amma kuma gajeru ne da haka waɗancan biyun sun fita yawa amma aka saka ta a tsakankaninsu ya ce walau kana tartibu ijtihadiyan da zukiratul musabbihatu wila'an da a ce kokari ne ijtihadi ne aikin dan adam ne to da an jeranta su wila'an daya bayan daya wa ukhirat tasin da kuma an jinkirtar da annam an tasin mim alqasas da sai a fara kawo kasasu sannan a ambaci nan wannan magana ce da tana cikin al-itqan da burhan na littafin ulumul qur'an na zarkashi da kuma na asyuti din duka sun faɗi wannan maganganu wa haka za man yatadabbaru sa'ir suwari ya'lamu anna tartibaha tawqifi haka nan duk wanda ya tsaya kalli sauran surori zai fahimci lalle wato tartib din da aka musu tawqifi ne الثاني أبو نبي لا ما يتشاء أبو أبو نبي أبو نبي من يتدبأ ما رآه العلماء والأئمة في بحوثهم من التزام بيان أوجه التناسب بين كل سورة وما قبلها وبيان وجه ترتيبها abinda aka tarar cewa malamai marubuta musamman malaman tafsiri malaman ulumul qur'an sun lazumci tattaunawa da yin bayani akan munasaba da alakar da ke tsakanin kowace sura da ta bayanta cewa ba wai kawai an jera su ne haka juzafan ba akwai munasaba akwai alaka me yasa daga shu'ara sai nam daga nam sai qas ba haka kawai aka ba wai kawai an yi ticket din su ne randomly aka jera su ba a'a akwai dalili kuma in kana bincike zaka ga a bayanai game da haka masu muhimmanci kwarai da gaske wa yadullul ijma ala zalika aidan sannan ijma'in al'ummar duniya tun daga zamanin sahabbai har da na bayan su ijma'i na nuni zuwa ga wannan qadiyya fa inna sahabata kad ajma'u ala hadha tartibi wa qara'u bihi fi salawati sahabbai sun hadu tarayyar su ga baki daya sun hadu akan tabbatar da wannan jeren giya kuma suna karanta su a haka a jere take a cikin salolinsu wa fil masahifi min ghairi mukhalafa hakanan kuma suke jera su a cikin qur'anansu ba tare da sabani ba walau kana lada ba'dihim mustanadun litartibihi ala ghairi zalika da tamassaku bihi da ce wani a cikin suna da wata hujja wanda ta bashi dama ya jera su ba yadda aka sa anan ba da yayi riko da wannan hujja walakinnahum ajma'u ala iltizami hadha tartib wa tarki ma siwahu sai dai kaga sun hada akan bin wannan salo da kuma barin duk abin da ya wannance shi sun mastamarratul umma ala zalika min ghairi khilafin qattu haka al'ummar musulmai ta ci gaba da tafiya ta ci gaba da gudana akan wannan tsari ba tare da wani sabani ba da dai ba a taba sabani akan haka ba فكان ذلك اجماعا على الترتيب الذي في مصحف عثمان sai zama wannan ijma'i ne akan tabbatar da jeren giyar da ke cikin mushafi na Usman radiyallahu anhu wa wujub iltizamihi madal azman kuma wajibi ne kowa ya rike wannan salon Qur'anin har tsawon zamanna iyakar zamani to a ƙasa gashi yake wani taliki yana cewa waqad akhta'a man khalafa hadha tartiba fi tafsirihi lil Qur'ani aw li juz'in minhu wanda duk ya saba wannan tartibin wajen karatun alkur'ani ko bincike ko rubutu to babu shakka ya saba bai dace ba wa zalika limayli saboda abubuwa guda biyu na farko mukhalafatul ijma' ala tartibi suwar alkur'ani kama hu fil musaf saba wa ijma'in musulmai akan wato abin da yake cikin alkur'ani na jerin surori na biyu al-ikhlal bi maqasidil wahil ilahi min tartibil qur'an wanda dai haka zai wato wofantar zai lalatar da manufa ta jeranta alkur'ani da tartibinsa wa ma fihi min munasabatin hukumiyyatin hakimatin tattasul bi ma'anil qur'an da kuma abin da ke cikin shi na munasaba mai hikima wanda take da alaka da ma'anonin alkur'ani din wata dakhuli wata dukhul fi ijazi kuma take shiga cikin ijaz ɗinsa فمهما نذر فمهما خطر ببال أحدهم فحكمة الوحي أعلى وأسمى duk abin da zai bujiro a cikin kwakwalwar wani to ya sani hikimar da Allah ya tsara wannan wahayi ta fi kwakwalwar shi ɗaukaka ta fi kwakwalwar shi dacewa waga da hakamal hakimul alim Allah mai hikima masani ya tsara wannan tsari na tartibi kitabihi ayatin wasuwar ya tsara shi tartibin ayoyi da surori kama ahkama tartiba a tarafi kamar da Allah subhanahu ta'ala ya kyautata wajen jeranta gaffan ayoyin da gaffan surorin wa qad iftataha alqur'anu bil ma'arifi al-ilahiyya aka fara magana a cikin alqur'ani farko farkon suratul fatiha kenan ta fara magana akan ilmomi na Allah wa usulul aqida da tushen aqida fi suratul fatiha thumma qarrara fil baqarati azamat alqur'an sana a cikin baqara aka tabbatar da girman alqur'ani wa maqasid hidayati da manufar da qur'ani ke bi wajen shiryar da mutane wada'a ila tauhid tauhidi Allahi mustadillan bi dalailil khalqi wal afaqi sannan kuma aka kira zuwa ga wato bauta Allah da tauhidi da kafa hujja da halittu da da da da afaq wato abin nan kenan space ko solar system وإلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وتحدي العالم بمثل سورة منه كما أكا كرازوا إيمان دا القرآن da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jefa wa duk duniya challenge cewa in ta isa duniya ta kawo irin alqur'ani wa zikril jannati wan nar sannan aka ambaci aljanna da wuta thumma aqama alhujaja ala almushrikin wa ghairihim sannan aka bai da hujja ga mushrikai da wasunsu وهكذا فقد عرف القرآن الإنسان منذ بداية طرف المصحف الأول بمقام ربه وعظيم شأنه kaga kina alqur'ani tun a farko farkon wato cikin alqur'anin farkon sa ya bayyana wa dan adam matsayin Allah mahaliccin sa wa ajala nazrahu fi ayati kuma ya karkatar da kallon dan adam zuwa ga ayoyin Allah wato halittun Allah masu tabbatar da akwai Allah Allah ta tajalla fi makhluqati wanda ayoyi ne da suke bayyana cikin halittun Allah wa arafa nubuwata wa arafa nubuwata rasulihi wa haqi wa haqiqata kitabi wa haqiyata kitabi ya kuma wato bayyana annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cancantar littafin akan abishi wa sara bidhalika ahlan li fahmi tashri'i mutahayyi'an li qabulihi daga nan sai mutun ya zama kwakwalwar shi na shirye da karban abin da za a faɗa mishi na shari'a ya shirya wa karban shi fa atahu hina idin bit tashri'i wal ahkam daga nan sai aka ta mishi bayanin ainihin wato shari'a da hukunce hukunce da hukunce-hukuncen da ake da ake bayani a ciki to bari mu bar wannan haka sai mu tsallaka zuwa wani littafin insha Allah tun da gabaci um littafi na biyu shine madkhal ila maqasidi ash-shari'a a wannan darasi na yau za mu shi ma insha Allah a darasin nan na 170 kamar da muka ambata na malam wannan littafi shi na malam Dr. Ahmad Al-Raisuni ne za mu tashi yana magana akan shi kuma mafhumul maslaha wal mafsada abu mai amfani da mara amfani a addini da kuma yadda addini yake kallon su in an tuna yayi ta'arifin su ya kawo maganganu mabambanta akai to za mu tashi inda yake cewa wa mimma yajduru alwuquf indahu fi mafhumil maslaha wal mafsada da gaskiya abin da ya kamata a tsaya a kalla wajen magana akan al maslaha wal mafsada abu mai kyau da mara kyau inda ulama'il islami a gumalan musulunci idkhaluhumul wasa'il ضمن المصالح والمفاسد sun shigar da wasa'il abubuwan da ke hanyar bi a kai ga can din sun shigar da su cikin masalih din da mafasid wato alwasila ila maslaha ita ma maslaha ce wal wasila ila mafsada ita ma mafsada ce abinda zai ja ai wata barna ya zama barna abinda zai ja a samu wani alkhairi shi ma ya zama abin alkhairi na fata mun fahimci wannan وما يتي واعتبارهم ما يفضي الى المصلحه مصلحه كما سنا kallon abin da zai kai zuwa ga maslaha shi ma zama maslaha wama yufdi ila al-mafsadi mafsadatan da abin da zai kai zuwa ga wata barna shi ma ya zama barna wal haqqu anna hadha an-nazar al-wasi' al-ba'id inma huwa ittiba'un ja'at bihi ash-shari'atu min an-nazar ila al-ma'alati wal ila ma'alati al-af'al abin da yake kashin gaskiya shine waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan da aka lura da su to shari'a ce ta zo da su a cikinta aka yi ta kalla ana zakulo su domin kallon abin da zai kai zuwa ga ƙarshen kaza menene zai kai zuwa ga wato sakamakon bari mana misali yanzu muka ɗauki kamar maslaha yanzu azumi ibada ce yana da maslaha ga bawan da ya shi Allah zai ba shi lada zai kusanto da shi za a bude mishi wata kufa ta musamman ya shiga in ya zo sharuwa za a amsa addu'a sa duk waɗannan misali ne ga bawa ko to saboda maslaha azumin nan ana so bawa in zai yi shi ya ji karfin yi sai aka mishi wata wasila ta yin sahur kaga sahur cin abinci ne kawai amma shi ma sai aka ba shi lada don a kwadaitar da bawa zuwa ga yinsa saboda in ya yi shi ya samu ƙwarin yin azumin kaga to yanzu sahur wasila ne ba shi ne asalin ibadar ba amma saboda a mutunta wato yadda mutum zai fahimci al'amarin wannan ibada sai zama sahur shi ma yana da lada jerin ladan da aka bashi ko mun gane aka kuma ce wanda ma bai yi kaza kaza kaza kaza to to da aka ce haka kuma amma sai aka ce a ci abinci kaɗan saboda kuma an ci da yawa zai zama mafsada shi ma akwai mafsada ta nan kusa mutum ya ci abinci a wannan lokacin ya cika cikin shi cikawa na ban mamaki zai iya samun matsala zai iya samun constipation constipation ake ci mishi ko menene constipation likita ya ake cewa ne turantin nawa ya rikice yawa mutsewa ciki ko kullewa ciki ko ta magwas ko ko ko ko ya burkice da zawo ko yana da ta karamar ulcer yanzu ta taso to duk ka gani mafatid ne wanda ka ka ce a cika da to haka kalli sallah yanzu asali sallah ita ce ibada alula kwaskwarima ce kawai amma sai aka bata lada ita ma saboda za ta nishadantar da kai a yin sallar haka nafilfili ba su ne asali abin da aka daura maka ba nafilar kafin da bayan salloli wanda ake cewa sunan rawatib sai su ma aka ba su wani lada saboda za su nishadantar da kai a yin sallah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallar dare sai fara ta gajeren nafila yanzu kalli zakatul fajr karatun ta ma fatiha ne kawai fa amma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam khairun min ad-dunya wa ma fiha kika daga kalli wato me yasa aka bata wannan lada saboda za ta hayya aka za ta yi preparing ɗinka ka ji nishaɗin yin asuba sai ita kuma asuba wata sallah ce mai muhimmanci mai lada man sallar suba kana fi zamatin layi kaza kaza kaza da zarurujin ta ko to sai aka ba wata nafila wata za ta shirya ka zuwa ga ka samu yin wannan sallar sai aka ba ta lada ita ma to su ne wasa'il din da ake faɗa asalin maksadin shine sallar asuba asalin maksadin shine azumin ramadan asalin maksadin shine kaza to sai a baka sai a ce to abin da ke kusa da shi shi ma ga ladan shi wajen masalih kenan haka wajen mafasid yanzu zina ita ce asalin mafsadar zina amma sai aka ce khalwa mafsada ce ita ma saboda wasila ce kallo wanda yake na kaza shi hausa da ne gwalangwaso ko menene aka ce musu takdana bil qawli haka wala yadribuna bi jibin nago ya wali ma suna bi zai kaga duk waɗannan duka wasa'il ne na abin da za su iya kaiwa zuwa ga fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun dinna to duk sai aka hana su suma wasa'il sai aka ce suma sa da zunubi saboda kar a kai ga asalin wacce mafsada giya ita ce asalin mafsada shanta sai aka hana siyarwa aka hana kasuwanci da ita aka hana dakwanta aka hana yin noma don samar da raw material da za a yi ta aka hana ka zauna ma inda ake shanta ko mun gane duk waɗannan wasa'il ne da za a nesanta ka da su to haka shari'a take kallon waɗannan kamar da kuma natural law na rayuwarmu ya saba muna yi wannan abubuwan natural law na rayuwa jibai da misali a gidanka ka ware wurin kwana daban wurin banɗaki daban wurin abinci daban wurin so daban saboda kowanne akwai maslahar shi kuma kowanne zai iya in aka cakwada shi da wanda bai dace da shi ba a samu mafsada in a ce misali da kitchen da toilet duka a cikin gurfa ɗaya suke can you imagine misali eh a ce ga wannan mai sunan shi closet din na yan gayu da ake yi yanzu gashi a gefe sai gefen kuma ga ga gas cooker na yan gayu din nan ai duk gayi mutum bai sai wannan ba duk design din shi da da innovation na jin ko a Kano ne bai isa ba ba su ne aka ce kodi da gaji an bi gaba haka ba zai yi ba saboda akwai mafsada ko to shine abin da yake fara anan cewa idan aka lura shari'a ce ta zo da duk waɗannan sai malaman malaman su suke saboda wasu malamai ne masu zurfin tunani komai za su ta kallon shi suna kwakwale kwakwale suna kwakwale kwakwale abubuwa iri daban-daban to shine sai suka kwakulo cewa waɗannan masalih da mafasid su da wasa'il ɗinsu suna ɗaukan hukunci ɗaya ne to su kuma suna ɗaukan in suna magana hukunci mu kiyaye ba suna magana dukanninsu haramcinsu ɗaya ne daidai wa daidai ba ko dukanninsu wajabcinsu ɗaya daidai wadda ba a suna faɗa abin da shari'a tana so ka yi waɗannan duka shari'a tana so ka yi waɗancan duka sauran aikin bambance wanne ne daruri wanne ne tahsini wanne ne hajiyat sai su bamma yaran su malaman fiqh su kuma ce ta wannan su dai sun gama wancan theorizing din shi sun sun tsara su ina fata mun gane da zai buga mana misali da kanshi ya ci gaba da cewa wal haqu anna hadha an-nazara al-wasi al-ba'ida inma huwa ittiba'un ja'at bi shari'atu min an-nazri ila ma'alati al-af'al kallo zuwa ga ƙarshen aiki wan nazar ila awaqibiha da kallon consequences menene aqiba ba wai shi aikin ba idan an yi me zai haifar wa min ita'il wasa'ili hukmu al-maqasid da kuma baiwa wasa'il a ba su hukuncin maqasid kamar yadda muka ji wal hukmu ala al-wasa'ili bi hasbi ma tufdi ilayhi da kuma duk wata wasila za a yi mata hukunci zuwa ga abin da take jawo zuwa gare shi wa hadha huwa adul mumayyizat ar-ra'isiyya bayna al-taqdir shari wa taqdir al-bashar wannan ya daga cikin abubuwan da suke bambanta tsakanin yadda Allah yake tsara shari'a da yadda dan adam yake tsarta shi shi dan adam da ainihin shari'arsa للمسالي والمفاسد فالناس عادة kaga su mutane bisa al'ada yanzuruna ila ma fihi maslaha qariba ajila ala annahu maslaha lahum dan adam bisa ɗabi'arsa yakan kalli abin da zai ci moriyarsa yanzu yanzu ne maslaha ta nan kusa ta gaggawa ita yake kalla ba kowane dan adam ne yake kallon abin da yake wara al maslaha al ajila ba wannan misali in muka kalla a kasar mu ta Najeriya nan duk wannan kukar da ake akan corruption abin da ya jawo shi kenan babu da yake yin wata barna a cikin duke gwamnatin Najeriya da nufin yana ne ya bata Najeriya bai da wannan ba wannan yake ne a yana nufin ya gyara kanshi ne wani gyara na nan kusa da yake so ya samu wannan gyaran da yake so ya samu ya samu kuɗi ya samu ɗaukaka ya samu dukiya shi ya sabbaba mafsada ta can gaba kaga mafsada ce take ajila ta nesa shi kuma yana da maslaha ajila ta nan kusa kamar yadda yaro karami abin da yake so yayi shine watakila baya so a ce je makaranta abin shi kawai ya ta wasa ya kalli TV ya hau keke ya hau bushiya ya hau lilo da so samu ne baban shi da mashi su kyale shi kawai ta yin wannan abu yana da maslaha ajila a cikin yin wannan yayi kawai ya ji nishadi in ya ji yunwa kawai ya ci abinci su kuma iyayen nasu ga a'a akwai mafsada a can gaba in bai yi karatu yanzu aka mai tarbiya ba to zai ci zai ci kaniyan shi nan gaba da shi da su duka sun samu matsala ko da haka za su tirasa mishi sai ya je makaranta saboda maslaha da take ta nesa sai ya haƙura da wannan maslaha shi ta nan kusa tun yana kuka har ya saba sai ya girma kuma daga baya ta musu addu'a yana Allah ya ji kan baba da mama ashe sun ce maki ni kowa ai ya wuce da tsufula anan ka tuna sanda yake cewa ku je makaranta allo islamiya makaranta boko zaka kawo ba a san ka ne ta an takura mana wallahi ko shi a ce mu je makaranta ashe kuma shine amfani shine maslahar ka ina fata an fahimci wannan to haka dan adam yake kallon maslaha ta nan kusa walau kana wasila ila masalatin ajila khatir tishas koda yana da wata wannan wannan wannan maslaha tashi ta nan kusa za ta zama wasila zuwa ga wani wata barna mai girma to shine abin da ya dinga faruwa da dukiyar kasar nan da tsarin mulkin ta da rayuwar kasar nan mutane suka yi ta fifita maslaha ajila ta nan kusa suka zo suka haifar da matsaloli wanda suka yawa yanzu misali barayin ansa da suka cika gari yanzu kaga saka ansa ya wai gari ya zama norm ba a kallon shi kuma a matsayin corruption inda wanda ma bayan shi ake ganin shi garibi saboda menene tabi ibn mas'ud din hatta asbah al ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan duk wanda yake yin sata ansa ai shi yana ganin yana buƙatar taimako ne na nan kusa wanda yake bashi ma yana ganin eh ya kamata a taimaka ma yaran nan za su dan biya wani abu kaga duk maslaha ce a adila ta nan kusa an manta da cewa zai haifar da mafsada ga dukkan al'umma can gaba gashi nan shine da yake cikin su yanzu waɗanda aka yi satan an san aka yi ta basu sun zama malamai sun zama lakcarori sun zama hedimastoci sun zama HODs don haka suna ganin wannan satan an san ai haka ake yi dama ba shi bane muke gani wanda suka dinga sata asa shekara 25 30 tun ana jin labari a ce a kuda yake har ya gangaro ya gangaro ya zo arewa yanzu har akwai miracle centers akwai kaza har su kansu hukumin jaraba su zama hukumin sata su ma ni a hukumar jaraba da na sani duka in banda jam ban san wanda zan iya tazke ta cewa suna kokari wajen yin abin da ya kamata ba jam ina yin aiki da su ina musu ad hoc staff ina yi ma kaza ina yi ma kaza amma jam su ne kawai zaka iya tazkiyar su cewa lalle suna tsayawa su ga cewa an yi jarabawa da sun ta jarabawa amma sauran kawai hadis wala haraj abin da ya sauka kawai aiki kuma in kana da makaranta ko kana matsayin examiner ko kana matsayin coordinator ko wane ne kace wai sai an yi gaskiya zaka yi samu matsala daga a cutar da kai akwai inda wallahi za ka yi rasa rayuwar kama in aka kai tsanani inda ake bukatan cin jarabawa ka ce a za ka yi rasa rayuwar ka ko a shirya maka wani makirci ko a kau da kai ko a zagaya ta baya a yi ba da sanin ka ba dalibai za su iya kulla maka su je su sa ba da sunan ka a maka yasin za su iya su je su tare ka su ma duka ka ga yanzu a bisa wai kai mai tsanani ko su ko su saka maka gishiri a a a a abun nan a tankin motarka ya bata ma inji duk suna yi so za a yi tare exam officer a dake shi ko a kulle shi a a cikin exam office da sauransu duk me to kuma sai ya zama baya ga yanzu ko ina barayin ansa sun yawa kuma an yaye sun shiga cikin duka sectors sun shiga cikin banking industry medical industry teaching wane ne civil service sun je duka takaddun da aka ba su aka ce sun iya ba su iya abin ba da shi ne muke gani yanzu nan aka bi ba ɗauki malamai a albani science nan wajen kwana uku muka yi muna interview muna neman malaman ingilishi ba mu samu ba kowa ya zo da digiri bsc b8 wane ne wallahi tallahi wani bai iya defining verb ko pronoun wannan simple abu da yan primary two suke defining wallahi bai iya defining kuma yayi fce b8 yayi bin university of jos bsc ko ba ko waye ba mu san iyakarsu ba wajen mutum ashirin muna so mu fikin mutum biyu wallahi muka kasa sai dai kuma ka duba wanne ne kawai a kafu dararai ne ko wanne ne mai dan sauki sauki wanda za a iya gyaggyara shi wannan hakika ce duk wanda yake cikin sha'anin titin ya san wannan wallahi ya san wannan hukumomin jarabawa din nan fa sun wayi gari fa in ma ba za ku biya su ba ba da wallahi yaran ku ba za su ci ba dole sai dai ku ba ku ko tabbata su to santa ko sai sai ai eh to ka gani sai ku ba kanku fatawa cewa a cin hanci akwai san da yake zama larura ba da kayya yanzu ransom da ake biya menene cin hanci ne ransom da ake biya an kidnapping din mutum cin hanci ne akwai da ke tanin cewa bai halatta a biya ba zai zama da tsakanin rai ne da mutuwa amma ransom cin hanci ne cin hanci ne mutane suke biya lafiya kuma su je su biya wa hum sagiruna to cin hanci ne amma ba wanda in ka ce mutum ba ya haramta sai ga za so kace a kashe baban shi da aka kama ko matan shi aka ake diba duk wata tara abin da kai musu to haka jaraba wannan mata zama yanzu ku dai ku kai mayan ku karatu su iya an bi jaraba kuma ku tayin da za ku ni dai ban ce a ba su abin nan ba amma dai ku sayin da za ku duka ku ga mai maslaha gare ku ko ba haka ba abin ne wallahi ba daɗi to kaga mafsada ce wannan ta jawo shi saboda masalih na wasu ɗaiɗaiku kowa na so ya ci ko dan shi ya ci ko mota yaran makarantar shi su ci sai ya amfani da wata hanya ai maza ai maza da Allah a sai da su ci to shine abin haye ya ya fasu ya fasu ya fasu kuma gashi nan ya shiga cikin koyina yanzu da ana ganin mutanen da suke kamar medical sector ba su ba sa samu wannan matsala amma yanzu suna samu za ka yi ganin nas yanzu ko likita ko wani wanda yake da alaka da harkar likitanci sai ga bai iya abin da ya kamata ya iya ba kuma za a danka rayuwar mutane a hannunsa ballantana mutanen manyan education wanda ya kamata a ce su ma an ba su muhimmanci sosai saboda su ma rayuwar mutane ne in wancan likita na kula da jiki malami yana kula da kwakwalwa ne yana kula da kwakwalwar yara ne ya za a gina su dan gaba amma duka ya zama sai a hankali kuma wallahi ba wai dakikanci ne fa yake damu ba kawai san rai ne yan Najeriya Allah bai yi mu da irin dakikanci zamu kasu cin jarabawa ba wannan jarabawa da ake mai yara amma kawai san rai da san zuciya da rashin son gaskiya shi yasa duk abin gashi nan ya baza ya ji ko ina ya zama kamar annoba sai ka ji takaici ka rasa ma yadda za ka yi sai a kama yaro fa da jarabawa yana so mai an kama shi sata yana so maka justify shi fa abin da yake ba malafi bane ba ma'ana baya jin cewa abin malafi ne saboda ya riga ya saba kai da kake hanawa kai za a gani kai ne baka da imani kai ne baka san cigaban mutanen mu haka za a ce mutanen mu ana so yan kudu sun ci gaba mu ba so mutanen mu su ci gaba kai za mu ci gaba da sata wanda yake sa ai bai da amana akan ilimi kana ga zai amana akan dukiyar kasa ba zai yi ba ko zai amana akan wani aiki da aka bashi ba zai yi ba da ana ba mu labarin cewa sanda yake jarabawa da a nan a biyu akwai wanda suke idan ana kamar masu yin postgraduate suna yin wani abu da ake ce ma open exam a faculty mu dai ana yi ban san ko sura ne ba a library ma ake ta amma saboda sabo da cewa jarabawa ce wani haye ya gama bin ya daga littafin an ba da dama fa cewa kana ya daukar littafi kai reference amma wallahi wani yake ga mana har ayi a tashi shi zai yake daga sai education a rawa a library aka saka ta ma ba sa iya dagawa saboda ya riga ya shiga cikin kalca su cikin tunaninsu cewa fa jarabawa abinda kwakwalwar kawai za ka zuba domin kuma yanzu fa muke shiga da su yaran mu suke shiga da su da waya din nan da takarda da waye kai akwai ma website na sata an yanzu wanda za a je kawai ka saka ɗari kaza ka ciro ta an salba ta kawai wani abu mana sai Najeriya sai kawai sai a tura musu ta guru a jiku kai ku bar wannan magana kaji Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa haka za اوكي وهذا عاد مميزات رئيسيه في بين بين التقدير الشرعي والتقدير البشري لمصالح المصاد فالناس عاده اوكي وينظرون الى ما فيه كلفه au darar ajib ala annahu masada lahum ko mutane suna kallon abin da yake da kulfa wahala ko darar ajil ko yake da matsala ta yanzu yanzu ala annahu masada lahum duk abin da za su sha wahala yanzu yanzu mafsada ne abin da za su sha wahala yanzu mafsada ne shine kamar yadda muke bayani da yana ganin ya fada jarabawa ne yanzu to akwai matsala ko da bai iya ba kai a ce ya ci walau kana wasila ila maslahatin ajila a azama wa adwa ko da kuwa wannan wahala da zai sha tana zama wasila ne zuwa ga maslaha ta can gaba aji wanda take ta can nesa bari mana misali har yanzu jama'a kan mun cika mana misali amma abu ne na waki kamar yadda fara na tarar lo ne wannan yanzu misali me ke sa corruption ya ƙara a tsakanin jami'an tsaro musamman masu tsara ababen hawa mu masu ababen hawa mu ka mutas mu muka ja ba mu da takardu cika ko a ababen hawa mu ko kuma ko da muna da su idan an kama mu ba ma so mu tsaya a takin mun so kuma ba su wani abu mu wuce saboda muna ganin tsaya wannan mafsada ce a yanzu yanzu amma da a ce kowa a kama shi zai tsaya ce a tsaya a duba takardun inda gaske ne yayi laifi a mai irin abin da dokar kasa ta ce ba wai ba su cin hanci ba za su dena to wallahi haka kidnappers din nan kidnappers din nan wallahi tallahi mu da muke ba su ransu mu muka da suke kara kama mutane sun gane kenan mutane ake sa da price tag da duk wanda suka kama suka bugo ya hello eh mun kama wancan to kashe shi ko ba ma san shi ko mu hakuri mu sallama shi in aka kashe kwaya biyar za su dena kama mutane wallahi tunda za su gane cewa mutanen ba su da farashin kuɗi da za a biya wannan magana ta da nauyi na sani ta da nauyi na shafa ɗanta ana cewa ban da hankali amma ni abin da ya da shi kenan abin da na yi da shi kenan kuma wallahi na faɗa wannan dirin da aka kama ni kada wanda biya ransom ni dai in dai wani ya kama ni to ya kashe ni kawai dan ban ga dalilin za a ce wasu yan iska su kama mutum su tafi da shi a zai a ɗauki miliyan sha biyar miliyan ashirin sai kun tattara duk abin da kuke da su kun kai musu saboda rashin imani kuma su rike wanda suka kai da sai su kun kawo su a ci gaba da biye musu aka jama sai sun ɗauke mu gaba ɗaya kenan tun da gwamnati ba ta iya ba sai mu iya wani tunanin duk wanda aka kama suka ce sun kama shi to shi ganin ku kashe shi kawai su yi siya cewa ba za mu biya ko sisi ba in suka kashe suka kashe gobe za su nemi sana'a da za su eh yawwa amma kawai kullum su kama mutum mala akai kudi su kama wani akai kudi ana rawar jiki ana ba su hakuri ko mun gane asali gwamnati ya kamata ta shigo ta hana tunda ta kasa ya kamata mu bi abin da zamu iya mutane ko kuma a ce wai ko jami'an tsaro ka a faɗa mawa ko ba wanda zai faɗa da mu to wannan saboda muna ganin tunda da yanzu an kama namu ko ya za a yi mu dai mu fito da shi duk kuma koma me zai faru nan gaba ya faru kawai in kun lura yanzu jama'a duk tafiye tafiye da mutane suke ba sa tsoron hatsari ba sa tsoron yan fashi sai dai tsoron yan kidnappers yanzu ba a fashi ko za ka yi hatsari ba kana ganin ba matsala ba amma kidnappers yanzu sun hana mutane sakewa a ƙasar nan kuma gashi Allah ya dan adam a cikin ɗabi'arsa dole ya tafiye tafiye Allah bai dan adam halitta mai zama a wuri ɗaya ba dole ne babu yadda aka iya har da nake tambayan wani a flyover na je ba da sako na ce ku kullu sai kun ba hanya na ce to ustaz ya zami ki ba ku jin tsoro ce to wani tsoro zamu ji abincin mu akan ta yake sai na ce kuma haka ne ba haka ne tunda abincin abincin su akan ta hanya yake dole su ji ko an ce an kama wani yanzu an jima kadan za a ci gaba da wucewa wanda ya ritsa da shi a kama shi kamar yadda dadin ake yin fashi ba a fasa tafiya ana yin fashin da ba a fasa tafiya sai hanya abuja nan da dare da rana ana yin fashi ni kuma na ganin babu awar duniya da babu hanya Abuja nan ba da wallahi hanya Abuja har ajin har fakin muke hanya mu yi bacci wallahi ina jin bacci ko zan nemi gindin mangoro kawai saka can yi bacci ka tsaya daga Abuja zuwa daga Zuba zuwa Kaduna sai mutum ya tsaya su biyar a sai doya a sai zuma a sai balangu a sai fura a jere din nan duka wurare har zama muke mu sha fura ba kamar kana gida amma yanzu ba ta biyuwa hanya Abuja ni yanzu ba na bin hanya Abuja ba sai dai da jirgi Allah na masa rabon da bani Abuja tsoro nake ji wallahi magana gaskiya saboda da rana tsaka sai a kama mutum da rana tsaka wallahi sai a kama ka kuma babu wani abu da za a yi to kaga wannan dukan mafasid ne na yanzu suke sa saboda muna kallon maslaha ta yanzu sai mu manta da mafsada ta gaba malam ya ci gaba da cewa bainama shar'u yanzuru ila nata'ij wal awaqib al ajila qabla nazrihi ila al muqaddimati wan nata'ij al ajila ita ko shari'a tana kallon end result da consequence kafin ta kalli abu na yanzu yanzu kamar da muka misali game da abin nan yanzu misali mun ƙara misali da zina mai yin zina yana ganin cewa yana jin daɗi yanzu yanzu nan haka mai shan giya yana ganin yanzu ya sha giya ya ji daɗi haka mai shan ƙwaya ya sha ƙwaya ya ji daɗi yanzu bai tunanin cutar wadda ta biyo nan gaba gare shi da al'umma da sauran mutane mala ya ce min huna aidan kana ammatun nasu yuhibbuna al'ajila wa yadharuna al-akhirah daga nan ne ya zama ɗabi'a mutane kamar da Allah ya bada labari kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al-akhirah da kuma irin fadan Allah khuliqal insanu min ajlin da kuma irin fadan Allah wa kana al-insanu ajula khuliqal insanu min ajlin ma'anar shi da wa kana al-insanu ajula ai khuliqal insanu ma'al ajl an halice dan adam tare da gaggawa ba wai an halice shi da gaggawa ba kamar da aka ce an halice shi min tin a'a ba haka bane bawa balarabe da yana so ya ce abu ya maka yawa sai ya ce khuliqta min al-balaga yana nufin kana da balaga a zancenka kana da kana da fasaha a wajen maganarka to faja ash-shar'u yubayyinu wa yu'akkidu anna al-akhirata khairun wa abqa amma shari'a ta bayyana cewa al-akhiratu khairul laka min al-ula wa min huna aidan najidu anna ash-shari'ata hina ta'malu ala jalb al-masalih wa dar' al-mafasid fa innaha taf'alu dhalika fi hina ta'malu fi haqq al-ummati hadiriha wa mustaqbaliha yayin da shari'a take magana akan jawo amfani da ture barna takan yi kokarin jawo amfani da ture barna ga mutanen yanzu da mutanen da ke tafa ne ba wai yanzu a je a ciyo bashi dan na yanzu su mora na gaba kuma su zama bayi ba shari'a ba ta kallon wannan ba ta yarda da wannan fa hiya tahmi masalih al-jil al-mukhatab wal ajyal ba'dahu shari'a takan yi magana dan ta kare mutanen da ke rayuwa a yanzu da kuma wanda za su zo a nan gaba generation din da suke na yanzu da ake magana da su sune al-jilul mukhatab da kuma al-ajyal ba'dahu generation masu zuwa bainaman nasu adatan la yanzuruna illa ila waqihim wa sa'atihim wa adil amrihim yayin da mutane su ko ba sa kallon wannan suna kallon kawai contemporary da yanzu abin da ake ciki da kuma gaggawarsu gwamna zai ciwo ba shi biliyoyi wanda ya dama jiha fiye da shekara arba'in ko ƙasa ba damuwar shi ba ne ko a yi magudi don a ci zaɓe yanzu ba damuwa ake mai zai biyo baya ba ko kuma irin yadda misali yadda mutane suke inda mutum ya ga wata budurwa yana so kawai zai aure ta wannan bukata auren kawai ta damuwar shi bai tunanin mai zai je ya biyo baya ba ruwan shi inda ya aure ta to ya gama ko ya ga mota yana so ko ya ga hasid yana so bukatar shi kawai ta yanzu ita yake gani duk abin da zai biyo baya bai damu ba hakan ya tashi yin rashin mutunci ko jafa'i ko zagi ko fada ko gaba ko kiyayya yana so ne kawai ishba'in ragaba shi ta yanzu ta wannan shi'urin bai tunanin me zai biyo baya na zunubi me zai biyo baya na ɓata tsakankanin al'umma me zai biyo baya na hasadin ta haddasa fitina da gaba a cikin al'umma duk baya damuwa da wannan shine ci gaba da cewa wa qad zahara mimma sabaqa anna al-masaliha mithla al-mafasidi yumkinu tanwi'aha za iya rarraba su wa taqsimaha a rarraba su ila anwa'in ala iddati anwa'in wa iddati aqsam ghayra anna ahamma taqsimin laha huwa at-taqsim alladhi yumayyizu baina maratibiha tab'an li amiyatiha ana rarraba su zuwa ga wato martaba martaba ta fuskar kallon matsayinsu da darajarsu wa darajatu tawaqqufi wa darajatan tawaqqufi alhayati alaiha matsayin da za a ce wato wato rayuwa ta ta'allaku da wannan matsayin wa taqsimu huna ya ala ila thalath maratib akwai daraja guda uku mataki guda uku na raba masalih da mafasi akwai na ɗaya shine martabatun uliya can sama na ƙololuwa tusamma martabatu daruriyat abubuwan da suke na dolan dole shine daruriyat suna faɗan su kamar guda biyar zai magana a kansu addin annafs al'aqal annasl shine kuma dai al'irf abu ɗaya ne sai kuma almal abubuwan da suka shafi addini da rayuwa da hankali da dangantaka ko mutunci da kuma dukiya kiyaye su wa iradu biha al masalih al asasi al kubra maslaha mafiya girma na can sama allati taqumu biha hayatul afradi wal jama'at wanda sai an tabbatar da su ne ɗaiɗaiwa da mutane a al'umma za su iya rayuwa wa bi faqadiha tanharu hadhihi al hayat idan aka rasa su to rayuwa ta ruguje wata talasha wata ta'arradu litalashi kuma ana gabda a nemi mutane a rasa a talashi shine zama sun disappearing wal fana da kuma karewa an rasa addini ko an rasa rayuwa ko an rasa hankali ko an rasa dangantaka ko an rasa dukiya za a yi samun duk wannan matsala awul inhitat ash-shadid ko kuma a samu wato fall down mai girma alladhi yushbihu al-hamajiyya wal bahmiyya aw azal za a wayi gari ana rayuwa irin ta barbaric rayuwa ta dabbobi ko rayuwa ta tumakai ko kuma a faka bata idan babu kiyaye zumunta da dangantaka ta jini ta, ta, ta, ta wajen aure kenan aka bi mutane suna abin da suka ga dama kamar yadda turawa suke yanzu za su dinga rayuwa kamar dabbobi shi zai kawo homosexuality lesbianism lbgt wane ne ga sunan shaɗanci iri daban-daban mutane su dinga ma abin nan trans transgender namiji ya kuma mace mace ta koma namiji a je asibiti a musu duk wannan yana cikin hamadiyya da da haiwaniya da suke idan aka ce babu addini wanda shine ra'asul amri gabaki daya to babu rayuwar dan adam za ta lalace gaba daya zai zama bai da manufa a cikin abin da yake hakan aka ce babu hankali shaye-shaye kenan kwayoyi da giya da sauran abubuwa masu kawar da hankali da da, da ma tunani wanda za a dasa mutane mai kawar da hankali shi ma yana ciki wato abin nan theories na rayuwa wanda suke na na na, na kafirci ko na zindikanci wanda za a bari su yada a cikin mutane su gusa musu da tunani su ma suna da matsala haka nan aka ce dukiya ba a kiyaye ta babu amanar dukiya to shikenan al'amari ya lalace mutane martabatun duniya sai kuma na can ƙasa wato san ma martabatun tahsiniyat martaba ta abubuwa na wato na ƙawatawa وتدخل فيها المصالح التي يمكن الاستغناء عنها والعيش بدونها su ana magana anan abubuwan da suna da kyau kuma mutum yana bukatar su amma zai iya haƙura da su ya rayu babu su duna dararin au harajin yuzkar ba tare da ya sha wahala ta a zo a gani ba akwai abubuwan da eh in mutum ya samu yana so in bai samu ba kuma zai iya haƙura alal misali yanzu riga sutura darura ce amma a jikin sutura akwai abin da tahsin ne akwai wata kila ba dole sai ka saka turare ko ka saka lins irin na yan gawi na dubu biyar ko kuma sai an maka design a wuyan riga duk ba dole bane wannan inda aka huda maka wuya aka huda ma hannu shikenan kaga wannan shine darura amma a jiki akwai abin da wanda ya samu yana so wanda bai samu ba ya hakura tun daga kan kwalitin material din ko tsadan shi kaga wannan tahsin ne yanzu ba kowa ne zai saka wannan alawayen irin na abu misali saboda kudin shi ya wuce haka ko to kaga wannan yana tahfil kenan kuma za ga wani rigar shi haka da aiki na dubu takwas a ciki ko hular shi ta dubu takwas kaga irin wannan tamu ta wusa dai ba matsala za ka iya sakawa dai tare da maka kai to wannan shine garura akwai tahsin haka a abinci asalin abin da zai dike maka gadon bayanka wanda zai tsaye maka da bayan kan kare shi ka bayar da ke cikin abincin tuwo ko shinkafa ko hura ko wane ne shine dole kaga suga ba dole bace za a yi hakura da ita magi ba dole bane menene nama watakila ba dole bane salad ko a ce sai an hada salad daban duk ba dole bane wannan ai kowa da aka corona nan ko ya ga me dole ai ko baya bukatar sai ya dama shi wannan bayanin zai gane da kanshi to haka a cikin shari'a to akwai abubuwan da suke na dole dole akwai abubuwan da suke kuma na in an samu ne misali suna magana akan cewa muru'a irin kunya da kawaici makarimul akhlaq na filfili kwalliya in za a je masallaci a sanya abinci a wani mazubi na musamman duk suna cewa waɗannan duka abubuwa ne na tahsinat amma kawai manta mun faɗa tun a baya cewa ba suna magana akan hukuncinsa a shari'a ba a'a buƙatuwar ɗan adam ya zuwa ga su ko mun gane to akwai kuma na tsakiyar shine ga yanan wannan da ya faɗa martabatun wusta bainal martabatayn sabiqatayn akwai tsaka tsaki wanda shi bai kai darura ba kuma ya fi tahsin matsayi wa sayati mazid tawdil kullin min hadhihi maratib ma amsalata fil mabatin lahi kai zai bayani akan su amma a takeice waɗannan tsakiyar su ake cewa hajiyat kaga akwai daruriyat akwai tahsiniyat sune a tarafaini na tsakiya shi kuma shine haja to akwai haja da ake cewa haja daruriya akwai haja kamaliya kaga kowanne ya ya rabu ya kama hanya ɗayan kenan akwai wanda kamal kaga shi tahsin ga kuma darura a gefe to shi wannan hajan wasu sukan sukan yi abin nan sukan yi deviating su koma cikin darura ko su deviating su koma cikin tahsinat ko alal misali kamar da tun daga tarifin shi sukan ce in za su tarifin shi shi haja sai su ce shine wanda alhajatu ilaihi masa lakin bila darura ana da bukatar shi amma ba dole bane adamuhu yusabbibu al-mashaqqa rashin shi zai ja matsala wala yablugu mablagal fasadi amma ba zai kawo barna ba yayin da su kuma daruriyar rashin su zai kawo barna kamar misali daga cikin hajiyat da suke fada a shari'a shine ruksa haja ce ruksa ta azumi ga matafi da mara lafiya ruksa ta ta ta kasru ga ga wanda yake matafi haka ruksa da aka bayar ta saki na aure da kul'i duka wannan suna cikin hajiya ce aga mutum zai iya ya ƙi yin shan azumi ko yana tafiya ya ɗauki azima kenan amma zai sha wahala akwai mashakka amma ba zai kai ga fasadi ba haka mutum zai ga a aure yana bukata a rabu amma kuma ya haƙura ya dau azima ko mace daga a aure tana bukata a rabu za ta iya kulmi sai ta kita dau azima to shine wannan da shi suke lissafin hajiya za mu zo mu ji magana akan shi insha Allah sai mu je lissafi na gaba kafin lokaci ya kure ko yanzu ka ana ana kiran sallah نعم شيني آه من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نمالا زكريا الباكستاني دي يكي تشيوا القاعدة السادسة عشرة قاعدة تقوم الشاب بقوي دقسكين قواعد نأصول الفقه على منهج أهل الحديث شيني يتشي يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط واجبين إن ذا أفينشي دليل نشرع أفينشيش تسكاتكي دي دي توا باتارد أنزل rike ko an gaza ba qala ibn al-qayyim fi kitab ar-ruh ibn al-qayyim jawzi a cikin littafin shi ar-ruh yake cewa yan bagai an yufama anin nabi an rasulullah sallallahu alaihi wasallama muraduhu min ghairi ghuluwin wala taqsirin yana da kyau in za a fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayi kokari a fahimce ta ba tare da an gaza ko an zake ba fala yuhmalu kalamuhu ma la yahtamilu kara daura wa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar da ba ta dauka wala yuqassaru bihi an muradihi ka kuma a gaza daga amanufarsa wa ma qasadahu da abin da ya nufata min al hadi wal bayan na shari'a da bayani wa qad hasala bi ihmali dhalika al udul anhu wal udul anhu min ad dalali an as sawabi ma la ya'lamu illa Allah sakamakon wannan gazawar da mutane suka yi da dama kamar da muka yi ke faɗa ɗin ya ce an samu yaɗuwar barna da ɓata Allah kaɗai sai iya yawanta bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi aslu kulli bid'atin wa dalalatin mummunar fahimta game da abin da Allah ya faɗa ko abin da Allah yake so a yi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko abin da yake so a yi yace wannan shine tushen duk wata bata da wata bid'a nash'at fil islami wacce ta taso a musulunci bal huwa aslu kulli khata'in fil usul wal furu shine asalin duk wani kuskure a cikin al usul wato aqida kenan wal furu da fiqh wala siyama in ubifa ilaihi su'ul qasdi musamman aka hada kuma da mummunan mummunan nufi ya ƙara magana da ya ɗauko in ka koma can zaka yi mulki yayi magana fiye da wannan ya yanko abin da yake bukata ne kenan in ka kalla daga cikin misalin da ya buga shine duk kungiyoyin bid'a qadariya jabariya murji'a khawarij rafida dukkanin su bid'o'in su mummunan fahimta ne mana su shi sannan ibn qayyim sai yake cewa hatta sara dinu bi aidin nasi huwa mujibu hadhihi al-afham alladhi fahimahu as-sahabatu al-afhamu alladhi fahimahu as-sahaba wa man tabi'ahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa mahjur aka waye gari addini ya zama shine abin da mutane suka fahimta amma abin da sahabbai suka fahimta da wanda suka bi su ya zama an yi watsi da shi fa mahjurun wala yultafatu ilayhi ba a ma kallon shi wala wala yarji'u haula'i bihi wala yarfa'u haula'i bihi ra'san ko ba daga kai ma a kallon sahabbai yace wa likasarati amsalati hadhihi alqa'ida taraknaha inji ibn qayyim a can kenan yace saboda yawan misalan da suke cikin wannan kaida ba mu kawo misali ba fa inna law zakarnaha lazadat ala asharati ulufin in an ce za kawo misalin inda mutane suke kuskurewa da fahimta sai sun wuce dubu a dubu goma har yake cewa za ka yi kanta littafi guda ɗaya gaba ɗaya ka game shi gaba ɗaya abin da yake faɗa akan bata ne littafi gaba ɗaya akan bata ba akan shari'a ba kuma ana cewa littafin musulunci ne irin jawahir ma'ani misali ga sanan da yawa suna nan da yawa irin wannan tabon duk abin da ya kawo bid'a shine kautar da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga fahimtar waɗanda ya faɗa suka ci a doki fahimtar wani can daban yace kuma dole haka za a yi alqaidatu thalitha ashara alhukmu alwarid fi qissatin ma la yakunu khassan bi sahib alqissa wani hukunci idan ya bayyana a cikin wata kissa ta wani sahabi guda daya to wannan hukuncin bai keɓanci wannan sahabin ba bal yakun litidlalu bidhalika alhukmi alwarid fi tilka alqissati dakhilan fihi ghayru sahibi alqissati aidan za a dinga hujja da shi kuma wanda ma bayi da kissa shi ma zai dauki wannan hukuncin hunaka ba'du sahabati waqa'at lahum waqi'a min alwaqi' min alwaqi'ati wa fi tilka alwaqi'a warada fiha hukumun ma ana samun sahabbai wanda wani abu ya faru da su wani event ya yi occurring kuma aka bada wani hukunci a kai fa inna zalika al-hukma la yakunu khassan biman waqa'at lahu tilka al-waqi'a wanda abin ya faru da shi ba za a tsaya akan shi ba saboda al-ibratu bi umumil lafz wa da sadda tilka al-qissa bal yakunu al-hukmu 'amman wa shamilan li kulli ahadin hukuncin ya shafi kowa da kowa ka qissatil mujami'i fi nahari ramadan kamar kissa wannan mutumi da Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda yayi sadu da matarsa ya taki matarsa da rana a Ramadana Bukhari ya fitar da shi mishi babi babun idza jama'a fi Ramadana wannan mutumin an ce wani mutumin mai suna rikore Salama ko Sulaiman ibn Sakhar al-Bayadi bisa magana da da Ibn Abdul ya faɗa a cikin Al-Mubhamat haka Ibn Abi Shayba ya roto a cikin Al-Musannaf da wasu malamai Ibn Hajar da yake istibadun wannan magana yayi maganganu akai to wannan mutumin da yayi wannan abin da yazo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam halaktu halaktu na na halaka na shiga uku da ya ce kai kaza ya ce ban da shi kai kaza ban da shi to zauna ya zauna aka kawo dabino aka ce ka je ka ciyar ya ce a ala afqara min ahli baiti ko wani lafazi makamanci wannan annabi ya ce mishi ka je ka ci ka je ka cika da mutanen gidanka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da ya kisa ce sananniya ku to wannan mutumin yanzu duk abin da ya faru a cikin wannan kissa ba bai shafe shi shi kadai ba fa inna tilka qissa dalilun ala anna man kana mithla hadha zalika ar-rajul la yajidu ma yatasaddaqu bihi kafaratan li itiyanihi li ahlihi fi nahar ramadana anna tilka kafara saqila anhu anha idan mutum ya fada irin wannan kuskuren kuma ba yi da abin da zai ciyar to shi ma kafaran ta fada a kan shi kuma idan aka samu shugaba ya samo wannan abin ta wata hanya ya bashi ya halatta shi ma ya jici shugaban ya ce mishi to kaje ka ci wala yakun zaka hadha al-hukmu khassan bi zalika rajuli wannan hukunci bai kebance shi a ce shi kadai ba illa idza ata ma yadullu ala anna zalika al-hukma khasun bi sahibil qissa amma idan aka samu wani dalili a cikin kissa wanda yake nuni zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance wannan mutumin da wannan kissar to ya zama hususiya gare shi kenan kamar yaya mithlu hadisi abi barda ibnu ibnu niyar an annahu sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallama hal yujzi'uhu dhabhu jaz'a fil udhiyya hadisin wannan kawun albara ibnu azib wanda aka zo masallaci sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wanda yanka dabba sai an dawo sallah wanda yanka kafin sallah bata yi ba shi ko sai ya ce ya rasulullah fa inni nasaktu shati qabla salah yace to ya manzo Allah ni fa na yanka akuya ta tun kafin sallah wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa shurbin na san cewa ranan ciye-ciye ne da shaye-shaye wa hababtu an takuna shati awwala ma yudau bi baiti haka yace ina so ya zama na fara yanka dabba ta ne kafin kowa a gidan fa zabahtu da haka na yanka yace wata gaddaitu qabla an ati ila sala sai ma da na ci abinci shi bai jira sai ya ya yanka an ba shi hanta ko ruwa makogoro ba ya riga ya ci abincin shi sani bai ce ce amma ina da wata yar akuya yar batala ta ma fi soyuwa a gona fiye da abin da na yanka sai annabi ya ce mishi na'am ka je ka yanka walan tujzi'a an ahadin ba'dak amma kada wanda ya saki haka bayan kai yanzu kaga wannan annabi ne ba shi wannan mafita din sallallahu alaihi wasallama annabi ba shi wannan mafitar to shi kai ta shafa da haka ba a yanka jaz'a sai in ta kai shekaru ba za a yanka ba sai ta kai shi kuma ya yanka alhalin ya goye wannan fatawa aka bashi to yanzu shi nashi ya zama kususiya kenan ba za a yi itibari da hukuncin shi a ce kowa ya ba amma in dai ba irin haka ba to duk hukuncin da mutum ya je ya tsokano aka faɗa mishi to ya shafi sauran mutane waɗanda labari ya kai musu domin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shari'a ce ta mutum ɗaya ba shari'a ce ta dukkanin al'ummar duniya gaba ɗaya duk wanda ya ji labari zai aiki da ita alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sayyidina Ali ni da kaga kabarin mushriki ka mushi bishara da wuta to yanzu aikin bai akan sayyidina Ali ba radiyallahu anhu ya shafi kowa cikin musulmi za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته